الركن الثاني الوظيفة نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح لخاتم الهادي وعلى آله حق قدره وانكداره العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر ولتعبسي بنظرة تأتي لنا بالظفر نعم الركن الثاني الوظيفة نعم ركن لجو أولا للتاتي بامن جمع ركن فرقو الورد اللازم صباح ومساء أنكو za mu shiga rukuni na biyu shine alwazifa a rukunin sani rukuni na biyu alwazifa ita ce wazifa na سؤال tambaya فما الوظيفة mece ce wazifa ita wazifar mece ce ita جواب amsa الوظيفة هي أربعة أشياء wazifa abubuwa guda hudu ne
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ثلاثين مرة astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayy alqayyum 30 marra wannan istighfari ne wannan siga guda 30 mhm صلاة الفاتحة خمسين مرة sai salatul fatihi hamsin salatul fatihi lima ugulika na'am الحي التي مئة مرة sai hailala shi kuma ɗari la ilaha illallah ke وطهارة الزمان وطهارة الزمان اثنتي عشرة na مرة hu- na uku na hudu shi ne jawharatul kamali su goma sha biyu shi kuma أو صلاة الفاتحة سنين بدلها لمن لا يقدر عليها ko kuma wanda bai iya jauhara ba zai salatul fatihi ashirin a madadin jauhara a canjin jawharatul kamali kenan waɗannan su ne rukunan wazifa guda hudu kalmar wazifa ta samu asali ne daga kalmar wazafa yuzafa wazifatan a kalmar larabci idan mutum ya tsayu akan wani aiki wanda yake yin shi yau da kullum na ka'ida da lokaci to ana kiran shi wazifa abin da ya sa ma ake kiran aikin gwamnati da wazifa kenan zaka duk ma'aikacin gwamnati ana kiran shi aikin da yake na aikin gwamnati ana kiran shi wajen kwatin me dalili saboda aiki ne bisa ka'ida bisa doka sannan kullum sai an je sannan bisa lokaci haka ne ko mutum zai je ofis karfe kaza zai tashi karfe kaza zai yi kaza da kaza kuma duk asabar lahadi litinin talata laraba ai me- me- daga shi suke farawa monday ko tun daga litinin talata laraba alhamis juma'a ga waɗanda wannan ta shafa kenan a kowaɗanda yake masu ba su da ƙa'ida dukkan kwanaki gaba ki da kamar ma'aikata lafiya da ma'aikatan tsaro so dukkan kwanaki sai da a ce akwai wasu ranaku na off wanda za a ba mutum don ya sarara ya ɗan huta so kuma sauran normal ma'aikata na ke ne in ba su ba kamar malaman makaranta da na na offices da sauransu inda mutum ba senior ba ne to za ka samu su waɗannan kwanaki biyar ƙa'ida ne idan ya kasa cika wannan ƙa'ida to aikinsa bai cika ba daga hoton aikin gwamnati da ya sa ake kiran shi wajifa za ka fahimci cewa ashe aikin da ake yi wancan ana yi ne domin neman alaƙa da gwamnati domin neman wani abu na cin abinci a rayuwa haka ne ko to wannan kuma alaƙa ce da hadrar Allah da hadrar Maulana Rasulullahi domin neman gindin zama a fadan Allah da fadan Annabi Muhammadu sannan kuma da samun tabbacin kujera tabbatatta ingantatta rantsatsa ne karfin matsayi a fadan Allah ran alƙiyama a gaban Maulana Rasulullah wannan shine dalilin ya samu ki aikata auradi na wazifa domin samun wannan kusanci ina fata mun gane saboda haka an kira shi wazifa ne domin ainihin kasantuwar aiki ne na musamman mai ka'ida mai lokaci wanda kullum za ka yi a marratan tiliyomi ko to ɗaya a wuni domin neman kusanci ga Allah madaukakin sarki shi ke bin lazimi wurin martaba lazimi ya fi ƙarfin martaba a cikin al'azkarin al'auradun lazima na tsarika tijaniya to daga shi sai wazifa sai kuma ainihin zikirin juma gaba ke ina fata mun fahimta na سؤال tambaya ما الدليل على ذلك menene dalili akan haka جواب amsa قوله عليه الصلاة والسلام faɗin shugaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa
من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا wanda yake astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa هو الحي القيوم وأتوب إليه وليتوبوا huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi wanda kudin ne istighfar gufran zunubuhu mulana rasulullah yake za a gafarta masa zunubansa gabaki daya وإن bayan كان kana من السنة ko da ya gudu daga fagen daga ka san a cikin zunubai zunuban gudu daga fagen daga yana da cikin zunuban da ba a gafarta ba to wannan istighfari na wajifa yana gafarta wannan zunubi na fata mara gane ba karamin lamari ba ne ba da baya a fagen daga matukar waɗanda kuke suke yaƙan ku ko kuke yaƙan su kafirai kenan ba su fi ninkin ku bi ba to duk wanda ya gudu ya yi ne ya ba mu Allah baya ba mu Allah baya Allah shi ma ya ba shi baya mu Allah ya ba shi baya na fata mun fahimci wannan saboda to daga cikin ayyuka waɗanda suke gafarta wannan nan nauyin zunubin da Allah da suka gafarta shi ba to akwai wanda suke fara wani istighfari idan kai guda biyar akwai hadisin da zai Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya wannan istighfarin da ta kai guda biyar sai ya mutu a wannan wurin to ya mutu shahidi wanda kuma ya da daddare guda biyar kafin ya kwanta bacci sai mutu a wannan daren ya mutu shahidi wanda ya da yamma guda biyar sai mutu a wannan wurin kafin rana ta fada ko kafin gari ya waye ya mutu shahidi ne Maulana Rasulullah sannan akwai ɗayarwa da take magana duka dai akan wannan istighfarin shugaba alaihi salatu wasallam yake cewa wanda ya faɗi wannan istighfarin ko biyar to za a gafarta mai zurbansa ko da sun kai yawan ainihin walau kana adadu warka shajar ko sun kai yawan ganyayen bishiyoyin duniya gaba ɗaya bishiyoyin duniya duk an tara to yawan ganyen yawan ganyayen bishiyoyin duniya idan zurbin ka san kai wannan yawa don ka faɗi wannan istighfari guda biyar an gafarta maka inda annabi Muhammadu ɗayan hadisi yace kuma ko sun kai yawan kumfan tekun duniya an gafarta maka ɗaya ruwa ya ce ko sun kai yawan ƙasan tsakwankwanin ƙasa na duniya gaba ɗaya da an gafarta maka su ruwayoyi ka kala kala kusan kala biyar kenan akan wannan istighfarin kada ina fata mun gane mun takaita da guda ɗaya ne saboda takaitawa kan littafin tsayi sai muka ɗauki wannan guda ɗayan sai wannan ruwa ya tawadata ina fata mun gane wannan da kyau Allah wanda istighfarin wannan kuma abin da zai baka mamaki Abu Dawud ya rawaito Imam Tirmidhi ya rawaito Imam Hakim ya rawaito shi wannan ruwaya ce wanda muka ɗauka muka sa littafi to idan maulana muhammad rasulullah ya kwaɗaitar da kai ya zabar da kai istighfari mai wannan sila ko mai wannan falala ko mai wannan daraja dan girma zakin Allah ne ne da wanda ya zinci kullum har talatin ne da sa ya yi sunna ko ya bid'a to sai zama abin mamaki wani wajifa sai zama dan bid'a ba komai an tambaye shi wajen me yasa ba lazum ka su bi ilai sai ta kalma wasu bi ilai lazum ta mu kai ne ka su ba yace kuma ba kowa ne san haƙƙin haƙiƙanin haƙƙin tubawa sai wanda ya kai wajen na fata mun gane to da kanana ta yana ba yana maganar na littafi ba yana maganar na wazifa kaga to da ke tanana ta wasu bi ilai kuma kai baka kai asirin ka baka kai wannan labalin ba zai zama kaman kana ta ƙarya wa Allah kenan zaka ci gaba da sai ka zo daukar ta cikin bilhaji ka dauki tsofan shan dokar to daga nan shi kenan ko da mu hakan ne a sigar yadda ka ga haka hakan annabi ya ga mishi wata jani babu kalmar wasu da ilayhi a ci a waya hadisi akwai kalmar wasu da ilayhi an tambaye shi wajen faɗi wannan dalili saboda ainihin menene mashakil ne na sayi muridi idan yana farkon bilbidaya farkon tabbata zuwa ga Allah ai kaman karamin jariri ne ana jashi ana jan shi da nono ko ya kanta matakin da kuma zai bukaci koko koko zai bukaci titi shayi shayi har a kai lomon tuwo tuwo kwayan shinkafa shinkafa kwayan wake wake a matsa mishi wata yanzu ka jina tauna kashi kororo kororo ko ba ka wani me yasa ba tura ne kashin lokacin da yake jariri ba ba zai zo ba wancan ba shi ake har ma ana mashi dole wani lokaci wannan kuma da kanki zai nema da karfin tsiyama amma ba ba shi bai fashe da kuka saboda ya san yanzu ya san me abinci to haka sayin yake a wurin muridi bi tadarrus da kadan da kadan da kadan ana aji shi a wannan mataki har sai wancan mataki to wannan yana da cikin ainihin dalilai da suke sa aka cire wa to bilai da Maulana Muhammad Rasulullahi wannan shine tare da shi jani Allah ta'ala ya kara masa yadda game da kalmar wato bilai wanda a sigar wajifa babu amma a sigar nafsan hadisi da shi ina fata mun fahimta Allah ya samu dace na'am na'am dalili kuma a cikin karanta salatul fatihi shine an rubuto hadisi daga salamatul kin da Allah kara masa yarda yake cewa kawale ya ce maulana sayyidina ali bin abi talib Allah kara masa yarda ya shine shi salamatul kin sahabin almajirin sayyidina ali bin abi talib sai na ali ko mun san shine babu maniyata ilmi rasulullahi shine kofar ilmin mola alaihi salatu wassalam idan da abin da sai na ali ya koya ya koyo daga wa daga mai gida annabi muhammad to sai na ali ne da kansa yanda ake koya musu bakin alqur'ani ko su haddace ayoyin alqur'ani salamatul kindi yake haka sayyidina ali yake koya musu wannan salati dalla dalla dalla wanda shine mabda'in ko mujmalin salatul fati gaba daya daga ma'anan wannan salati ake driving din salatul fati na fata mun gane wannan to salamatul kindi yana cewa sayyidina ali bin abi talib ya kasance yana sanar da mu yanda za mu ilimin wannan salati mai girma da yana cewa Allahumma ya Ubangiji dahil maduhati ya ne shimfiɗa ababen shimfiɗawa. Ya ne ainihin fitar da tsirrai da dukkan shuke-shuke na ainihin cikin daga cikin ƙasa. Ka sanya mafi maɗaukaka salatotanka da kuma ainihin bababbun albarkatanka da kuma ainihin maɗaukakan ainihin tausayinka da jin kanka da baiwarka. akan shugaban mu annabi Muhammad abdika bawanka kuma manzanka al-fatih ma wulqa wal khatim lima sabaka wanda shine al-fatih ma wulqa mu da abin da yake kullu na hadar Allah wal khatim lima sabaka shine sakamakon da abin da ya rigaya na hadar Allah mu da khatim sannan mulan al-haqqi bil haqqi ne bayyana gaskiya da gaskiya bi ma'ana nasir al-haqqi bil haqqi ne taimakon gaskiya da gaskiya to daga nan sai muka saboda abin da muke bukata dama kan mun musa asul fatiha asini ababar gima ko al fatiha ma ugulika al khatim ma sabaka nasul haqqi bil haqqi ko wal hadi la sarfa al mustaqim ako innaka la tahdi ila siratal mustaqim wa ala alihi sallu alaihi wa sallimu tasliman ko kuma inna ma yuridu allah li yu'akum li ahlil bait wa tahirakum tadhira ga sunan duka da sauransu to wannan salatin mujmalan ta ka dungure da zaka ga ma'anar salatin fatiha fito gaba ki da cikin ka kuma karshe kan yadda ta alfati ta kare da bikidare la azim haka ita ma ta kare da kaman al azim a karshen wannan salatin mun yanke ne ba mu karasa ta gaba ki da saboda takasir akan littafin na fata mun gane wannan hadisi imam al haythami yaro imam al bayhaqi afwan yaro shi wannan hadisi sannan wa yana nan a cikin abin da zai ba ku mamaki kenan ibn hajar na daga kalma jin ibn taymiya wanda ake ganin duk a littattafan da ƴan salaf ke togo da shi malaman tafsiri ba su da kamar ibn hajar al-asqalani ibn hajar ya rawaito wannan hadisin kofi da kofi tun daga farkon har ƙarshe a cikin tafsirin sa na ibn kasir akwai ibn kasir nake so ne ba ibn hajar akwai ibn kasir ya rawaito kofi da kofi idan kana so ka gani ka je karkashin tafsirin ayan inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima da ya gama kawo sharhin salati da kamar sai shi kawo ita to daga cikin misalsalan salatai wanda sahabbai suka ma annabi Muhammadu sai kawo sai ta kona salatin wanda sayyidina Ali yake koya ma almajiransa wa Maulana Muhammad Rasulullahi yanzu har sayyidina Ali idan ya abu shi ne sai zama bid'a ina wa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin yana da cikin khulafa'ir rashidin ko baya ciki yana ciki saka akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata wajibi zuci wannan duk muna yi ne saboda zuciyarka ta kara natsuwa ka gane abin da kake ba wasa bane sannan wayar hadisin skill shi ma kufi da kufi yana nan a cikin littafin ishfa na alƙali iyan shi ma a babu salati ko ku fassala salata ala rasulillahi to a cikin siyagu salata ala nabi sigogin salati ga manzo Allah ya kawo salatota daban-daban na sahabbai iri iri daban-daban to a cikin salatotan akwai wannan salatin da cikin salatin da sayyid da yake koya masa habbansa domin ainihin jinjina da ban girma da daukakawa ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na fata mun gane wannan da kyau ko iya wannan ne kadai aka ce an samu wancan ruwayar mafi ɗaya daga cikin mafiya girman littafin tafsiri na duniya sannan kuma a wurin ɗaya daga cikin mafiya girman malaman salaf na duniya nan kuma an samu a wurin ɗaya daga cikin mafi girman malamai masana ƙadarin annabi muhammadu shine alƙali yan a duniya ko ko iya wannan kaɗai aka samu ya yi isa hujja ko bai isa hujja ba ya isa hujja ya uwa to haka wannan ruwayoyin duka akwai a cikin waɗanda littafan da na ambata sannan dan daga baya baya an kwana kwanan nan ba albani na kwanan nan ba albanin zaria ba eh albanin albania na fata mun gane duk da kishi ma ba wani nisa yake da shi ba a zamanin Obasanjo da Albani mutu ba Obasanjo da kasan mulki wani kwarai kuwa farko farko mulkin Obasanjo a wannan rejim din albani ya rasu har yanzu bai ci shekara ko ashirin da nawa ne nake jin ma ya kai da barin duniya amma ka kalli yadda suke kaddasa hadisin sa wai idan ba a ce rawahul albani wa sahahahu albani shi kenan hadisi ne ganta ba ka ji wannan mota yanzu har albanin da ya zo kwanan nan idan bai sahaha hadisi ba shi kenan ko da buhari ya faɗa muslim ya faɗa ibn majah bai haƙi kaza kaza duk sun faɗa shi kenan hadisi bai inganta ba wannan da irin hoto wanda irin son zuciya ce wani wani irin son zuciya ce yan uwa to akwai abubuwa da yawa wanda yake ya zama wajibi ma abin nan to har shi albanin dan kwana kwanan nan din sai da ya rawaita hadisin a cikin littafin sa na sifatu salati sifatu salatin nabi siffar yanda annabi ke sallah yana da littafin ne wannan shi to da yazo tayya a cikin karshe daga cikin salatota wanda ake manaba da salatu kuma banda salatu ibrahimiya sai kawo daga cikin salatotan da sahabbai suke manaba da salatu wassalamu akwai wannan salati shi albani dan kwanan nan din na fata mun gane wannan amma idan ka samu sabbin littafan na zamani na kwana kwanan nan zaka ga da asir wannan rawayoyin hatta tafsirin ibn kasir na yanzu ka samu zaka ga ba wannan amma mu muna da tsafin na da alquran din muna da shi bilal dan na mu akwai hatta sifatu salatin nabi din na albani dukka ina da shi kuma da akwai wancan ruwayar a ciki amma ka samu na yar kwanan kwanan nan duk sun cikire saboda sun an kare cewa gaskiya ta yi halinta ta fito ta inda ba a so ta fito ta fito din saboda haka Allah ya samu dace albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am to ga maganganun nan duka ko idan kasir ya kwararo ya gangaro da wannan hadisi a cikin tafsirin sa albani ya kawo a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama alkali bil ya kawo hadisin a cikin littafin ashifa da tarihi hukumar mustafa wa gari mu da wasu daga cikin malamai to mu kuma a Najeriya a wurin wa muka fara jin siyasar fati tun kafin bayanin tsarika tijaniya ko wance ma tun kafin ma mu je duniyar shau tijani kwata-kwata a wurin shau dan fodiyo muka fara jin shi ne mujaddadi shau usman bin fodi a cikin yawwa a wani littafin da na iya shefi ba akwai da ya khairati ba wanda a tara na salatu ta to shau dan fodiyo shi ma yana da la'ilu na shi na salati sunan su dala'il sheikh to a cikin wannan dala'ilin akwai salatota masu daraja daban-daban to a cikin salatotan da shi shehu Aisha dan fodo Allah kara masa yarda ya rubuta da alƙalamin hannunsa yana wasici waɗansa shehu Muhammad Bello ya dinga lazim kan karanta su akwai salatul fatih lima ugulika ita kuma ba ruwaya salamatul kindin ba ba ruwayar ibnu kasir din da muka ambata ba ba ruwayar alƙali usman da muka ambata ba a a salatul fati na atan bina'atin kofi da kofi irin wacce muke ta waje ba ƙarin wasali da kalma babu rajin wasali da kalma babu billahi alazim izzatin zan da ka ganta kofi da kofi tabbiyar da zaka makanka ina ya samu shi kuma lokacin tijaniya ba ta zo ba kwata-kwata Gara muna fahimtar magana da kyau yadda ka ji ta haka Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima aghlika wal khatim lima sabaqa nasr al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa imtidari al-azim yadda ka ji haka haka shi dan koli ya rubuta da hannunsa kuma ya faɗi falala ɗaya daga sun falalanta yace man la gama alaiha marratan fil yawmi mata alal iman ita duk wanda ya ta kan da salatul fatih to ɗan rak a kowane rana to definitely ga muka da imani ya cika da imani wannan shi wadan fulo ne na faɗa da bakin sa a karkashin comment din salatin in kana da littafin shi ma zalali shekun muna da shi alhamdulillah da salatul fatin da comment din da akai akai da sauran sauran shi wadan fulo yayi yana wasiki da haka to saboda haka wannan kaɗan daga cikin ainihin abin da salatul fati ta kunsa kenan daga hanyoyin da ta zo wani magana a ce wai wai ta fi qur'ani ta kaza kaza wannan kuma duk wanda ya faɗa a bakin shi kai inda da inda zaka ji kowa san inda ya kamata ya ji wannan magana ko to bani da san dai inda ya kamata ka ji ka taba ji kun bani da san inda ya kamata ka karanta a takarda ka taba karanta wannan takardan ba to ashe ko wanda yake yaya ta suke ta rum suke ta yamu da magana to su suka kirkira suka mata ado suka kawata ta suka mata jela da wutsiya maganar kenan suka lika suka dinga ya madina suna cewa yan dalika sun ce kaza ko shoti jana ce kaza shoti jana da falalan alqur'ani mai girma duk shahanan duniya ba wanda ya magana ya nuna girman alqur'ani a wurin karanta irin shoti jana radiyallahu ta'ala kuma a jahilul ma'ani da suke cewa ya ce kaza fati kaza kaza za mu zo kan jahilul ma'ani alfarman maulana rasulullahi za mu hallala wannan matsala in fa mu sayyidina rasulullahi na'am mm to mu je eh to yanda asalin ka alfaji ta zo daga cikin ilhama ne na bayan Allah sadiqai daga sayyidin Muhammad al-Bakari shi sayyidin Muhammad al-Bakari wani bawan Allah ne su shi wali dan Masar dan Egypt ainihin na yake jin an yi hijira tana da shekara ko 800 wani abu ne ina zaton haka ne ta hijirar Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wali ne sufi tani sakake wasu ma suna ganin kamar shine kutubi a wannan zamani in ko ba kutubin wannan zamani bane to ɗaya daga cikin aqbabu ne ko ko autadu turakun duniya na wilaya a wannan zamani sannan jikan sai na bakur sirikun shi kalsala ta tsatsan sa dan ainihin jinin sai na bakur sirikun to daga sa abin da aka karanta a waya kashi biyu akwai waya da ta ce shekararsa goma sha takwas akwai waya da ta ce shekararsa biyar yana halwa kullum in ya gama halwarsa kullum ya gama auraji talato ta ce mai iyaka amma na roƙon Allah alfarma daya Allah ya azurta shi da salati mafi tattara dukkan darajoja da maratibu da manaqibu na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya azurta shi da ita kafin ya koma zuwa ga Allah in Allah ya bashi ko so ɗaya karanta kafin ya mutu to Allah subhanahu wataala gab da ƙarshen rayuwarsa sai amsa addu'arsa yana kwance a bacci yana ruya sai ga wannan ainihin ta allo na zinare ya gangaro daga kan ɗakin Ka'aba sai ga sa su face a rubuce sai ake ce masa arƙuyarsa kuma dama mun san ru'uyan bayan Allah salihai gaskiya ne ballantana na waliye ballantana kuma na annabawa na fata mun gane wannan annabi alaihi salatu wasallam ya ce mana arru'yatu salihah juz'un min sala min min min min min sittin wa a'a min salatu min salatu ba ga wani min salatu wa sittuna juz'u min an-nubuwwati ko kaman au kama qala ku ga mu hadisi mun ko kuma tane eh yimi menene min arba'una wa sittun ko wa isna وست من النبوة كو أو كما قال صلاة يا شو أنا ولي صلاة في سمية شو جهدي تنشوا كتاور يا نولي أن الله ينكنينا كشي آية يو ست وأربعون جزء من النبوة كشي آية بسا ainihin me zan faɗa da Hausa kashi ɗaya bisa arba'in da shidda na annabta wayan bayan Allah salihin inda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to yayi wannan ru'ya saliha daga salatul fati aka ce masa to wannan ita ce salatin da kai shekara 18 kana nema Allah ya baka to ga tana an baka amma wallasta anta sahibuha ba kai ne ma abucin ta ba kai dai ka matsa da kwankwasa kofan hadara hadara ta amsa bukatar ka ga tana an baka ka karanta ce ibada da ita ce abin da zaka da ita amma ma abocin ta mana wanda zai sarrafa ta akan yadda take yana nan zuwa ba kai bane ya kan safin fati a ruya ya kiya kayan shi ya tata kayan shi a lokacin duk duniya shi kaɗai ne yake wuni da safin fati da magulika kuma tun daga nan da ya samu safin fati ya ga dukkan sauran aurare gaba ɗaya tun da dama abin da ya nema shekara goma sha takwas Allah ya amsa masa to ko me ya rage bayan wannan sai ya takarrubi da tawajjuhi zuwa ga Allah da dukkan da wannan salatin kadi ya da dukkan askaru gaba ki da idan yi salloli na farilla ya sauran ibadu na farilla in dai zikri in dai azkar zai wanda ya samu tawajjuhi da taqarrubi zuwa ga Allah to salatu fatiha ke har kuma zuwa ga Allah to a cikin wannan ilhamat na bayan Allah salihai ka san yanda kake da waya kana tura abubuwa ta bluetooth ko akwai bluetooth akwai infrared akwai wane ne yanzu ma akwai an yi whatsapp an yi waye an yi zanda an yi shiya an yi kaza gashi nan abubuwa da sauransu to auliya sun dade da wannan karama sama da shekara dubu eh suna tura mu jinin sako ta bluetooth ta bluetooth ruhin shi da zukatun shi wali na maka kai kana nan zai turo maka abu ta zuciyarka through bluetooth din ba ga sanan kana a WhatsApp ba ko ba ga yi gashi nan kana yi a twitter gashi nan kana yi a ne me sauran wasu sunayen abubuwan social media telegram waya waya da sauransu in kana ganin wancan ƙarya ne to naka ma ƙarya ne to kai maka samu gulle su sai kuma wali waye ko wannan shine maganar gaskiya kai waliyin waya ka samu balantana su waliyan Allah suna ka suna tura mu junan su sakonni ta bluetooth din zukatan su suna suna da ainihin cell connection na zuciya suna da heart cell connection tsakanin su zuciya kuwa suna da linkin da kowa su isu kamar da kake da linkin da wayanka da in kana da lambar wayan mutum to kana da ismul azamin shi duk duniya su kaɗan ne wani ismi duk rakamin kowa na lambar a ismul azam ɗin shi eh yan ba su sani ba ka wannan haka ne duk duniya su kaɗan ne wannan kana dalawa tafil tafil tafil ɗin kawai shi ke sai ka ka fara magana da shi tsakanin ku bangon duniya farko da ƙarshe ko ba haka ba haka nan ko ba haka ba ka samu wannan karamar kai ma ballantana waɗancan bayan Allah auliyawu waɗanda suke da habar to ta wannan Shehu Muhammadu Al-Bakari ya tattacilla ma auliya'u waɗanda suka cancanci ya cilla musu a irin waɗannan ainihin abubuwan shi kuma harkar ruhi ba ruwansu da harkar rayuwa da mutuwa duk ɗaya ne a ruhi ba ruwansu da wanda ya mutu jiya da wanda ya mutu gobe da wanda zai mutu gobe ana tashi an kiyama ba ruwansu da wannan shi ruhi a mu'amalar sa ruhi a habran dai ka kai ka kai za ka yi amfani da kowane irin kalar ruhi in dai labarin ta kai saboda waliyin da ya rayu tun zamanin annabi adamu zai iya turo ma waliyin da za a haife shi gobe sako kuma zai karba kuma yazo zai ta'ammuli da wannan abin saboda harkar ruhi ne su duniyar su alimul arwahi alimul amri ne ba wannan duniyar jikkuna bane tin tin tin tin suna mu'amala a duniyar tun kafin ai jiki ko duniyar jiki shine al-arwahu junudun mujannada ma ta'araka minha ay talafa wa ma tanaka minha ikhtalafa hadisin bukhari wani wani layi ne shi ma ne zama kan shi akan ta'ammuli na ruhi da sauransu shi ma muna nan da magana kan shi zamu zo kai alfarman maulana rasulullah sallallahu alaihi wasallam saraka sai da Muhammadu al-Bakari ya abin nan wannan shubuhan da suke cewa wai ai ya nuna kenan an masa wahayi cewa haka kenan muna tumar da manzo Allah ya koyi wani sako sai sai da aka turo Bakari aka ba shi sakon aka masa wahayin sasa fati kaji jahili ilhama ilha ilhamatu salihi har abin inkari in dai ba ga dabba ba wa wahayna ila nahli namli Allah ya wahayi ga kudan zuwa Allah ya wahayi ga tururuwa idan tururuwa ta tabo wahayin Allah kudan zuwa ta tabo wahayin Allah dan adam min babu aula dan adam ya karba haka ne kuma ga wani amma da Allah wala kada karamna bani adam ina ka kai wannan to bar ma kai sharul bariya muna da mutane kalari akwai allazina amanu wa salatu lakum khairul bariya akwai allazina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina mufakkina ulaika hum sharrul bariya suna kuma da mutane kala biyu a duniya akwai khairul bariya akwai sharrul bariya sharrul bariya shine kafirai da mushrikai da sauran yahudai da nasara waɗanda ba su musulunta ba suna cikin sharrul bariya khairul bariya suna daga cikin magada sirrin maulana muhammadu rasulullahi wanda dai baka mamaki idan khairul bariya saboda tashi din da Allah ta'ala ya ma ya ma kakan sa wal kad karramna bani adama mun girmama dan adam saboda ainihin fa'allamar adama asma kullaha saboda mu ƴaƴan Adamu ne hada sharil bariya saboda sun gaji gadan ilimin asma'u a wurin kakanmu annabi Adamu idan sharil bariya ya maka wani cankula ta kula ta maka wani kullin kullin sai ya ga maka abin da ta faru gobe ko jibi kuma ilimin shi ne baki saboda ya gada da kakansa Adamu kuma ka ga ma haka yake haka ne kuma haka bane wannan an yi baki haka an yi burjik ilimin wannan bangaren ilimin rayuwa na wannan bangaren ya ba da ainihin ilimin likitanci idan likita maka da likitan sai ga maka insha Allah yana ganin gobe za ta yi kuma ta yi ya leka ya leko ce maka namiji ne kuma ka ga namiji ya leka ya leko ce maka yan ne kuma yan ne wa tura kai cikin cikin ya gano kaga sanin mariya da kirkire kirkire duk wannan hanyoyin da muka kirkira na ainihin su wannan Instagram da ake ambata su wannan har karkasar samaniya kwamfutar ɗin kala kala duka sharar bayyaki ne su ji suka girgira kuma duk kayi imani da su kayi da kullum ma kana amfani da waya amma kana inkarin na khairul bariyati magada annabi muhammadu kuma kokolonka akwai alamar virus sun kan kokolon mutum na fata muna ganewa ba wanda yake da shakkan yanzu ne zai magana da na makka amma shekara kamar 60 baya da ya wuce aka ce maka mutum yana samu naka je magana da ramarka za ka ce kai duk duniya baka taba ganin shahararren makarici irin ka ba haka nan ko ba ka wani amma yanzu ga shi ba labari bane kai kaza kai kana daka dillin dan kana danna ismul azam din shi hello zai dauka kuma za ku magana ko muryar sa ne kuma shi ne haka nan kuma ga bane da Allah wannan muwasala su a suka girgiro ba sharil bariya ce bane sharil bariya ce idan har sharil bariya za a wata karama wanda za su sada ka da wanda ke karshen duniya ku yi magana kaman kana kallon shi yanzu ma an kai ga matsayin fa za ka iya magana kana kallon mutum yana kallon ka kana kallon motsin shi yana ganin naka duk an kai ga wannan ci gaba duka yanzu kuma duka sharil bariya ta girgiro to me yake zatanka da khairul bariya gashi nan muna yi a yanzu ko yanzu duk duniya tana kallon abin da muke ga wanda yake layi yana samun ismul azamu na wannan layin kirkin shi kenan zai ga abin da ake yi. ba iya nan duk duniya gaba ki da su aka ba da wannan harkoki na technology sharil bariya ne amma da aka ce maka auliya wasu na da wani abu makamanta haka sai ka ce ka ƙarya ne ba shi wa ba shi wa inna lillahi wa inna ilaihi zan yi mamaki har ka gaskata sharar bariyarta akan abin da suke na abin mamaki kamar haka amma ka kasa gaskata na khairul bariyarta idan har kana musun wai baka san khairul bariyarta ba ya ake kasan sharar bariyarta dala mun da mun gane wannan misali waɗanda suka kirkiro wannan technology na harkar waya harkar sadarwa wani zamani irin yanzu idan kai baka san su ba wasu sun san su ko ba san su ba sun san su sun san sunan su sun rubuta tarihin su sun fasin information zuwa ga dukkan duniya cewa wane wane wane shi fara kirkiro kamera wane wane wane shi fara kirkiro computer wane wane wane shi fara kirkiro waya wane wane wane shi fara kirkiro tangarahu wane wane wane shi fara kirkiro majigi wane wane wane shi fara kirkiro jirgin sama wane wane wane shi fara kirkiro dukkan wasu ainihin abubuwa na satellite da sauransu da Allah ko sun ko babu waɗanda suke zamani da su sun san su sun san suna su sun rubuta a matsayin auliya na wannan bangaren sai mu ce maka to mu ma wanda kake cewa baka san auliya wallahi ba ba iya gane wali sai mu ce ga waɗanda suka zauna da su ne suka san su suka gane waliyai ne su ma suka rubuta tarihi muka tabbatar me yasa ka gaggata na waɗannan kake kare sauran waɗannan dala muna muna muna fahimtar wannan magana da kyau me yasa ka gaggata na sharrin bariya amma kake kaddata na khairin bariya suna ka ana sanin wali gaggata in ka gaba ka gane ba to baka da idan ganewa mana baka da idan ciki idan cikin ka akwai dindimu dindimu akwai garara garara akwai hazo hazo to ko idan ko akwai hazo hazo a sadi to ai ainihin channel zai dinka scratching haka ko ba ba kuma ainihin channel ainihin screen ba zai nuna ba ba abin da zaka gani to da kace wannan hazan naka ya kau wannan dindimu dindimun da garara garara naka ya kau daga layansa cikin idan dana zukatanka sannan zaka iya ganin abin da ake gani da shi daga wancan duniyar na alimi arwah na fata muna fahimta da su to da wannan auliya wutunta na adal Allah ta'ala ya riga musu haka sannan ka gane ba je ko ya ko shekaran jiya aka fara wannan ilhamatu salihina ba a tun zamanin Maulana Rasulullahi sai na ba maka Allah kara maka yarda mu kyala annabi zamu ce nashi mu'jiza ne misali to mu dauka daga kan waɗanda ba annabawa ba sai na bakar siriku yana kwance yana kan rashin lafiyar da zai yi fati sai ɗan sana Aisha ta zo gaishe shi sai ta mutu Aisha eh ga kwandon dabinin ki can na ba ki je ki dauka kar na mutu ya zama na magada magada na kuma ku biyar ne sai ta ah baba ai na san mu hudu ne da ni da Asma'u da Abdulrahman da Muhammad sai ce hajiya fi badan ummiha jariyatun sai ce ga ta biyar din tun a cikin uwarta ina ganin sunanta mata ma na ma sa mata sunan sunanta ummu kulsum hajiya fi badan ummiha jariya ce ga yarinya nan a cikin uwarta ina kallanta izzatin kuma suna kai su sai bayan yayi wafati aka yi ummu kulsumi aka sa mata sunan da ya bari aka yi ta kuma da Allah da wani idan ya gani da idan ka ne idan kira idan wulaya ne idan ciki ne ka gane wannan in wannan yar'at din ne ba shi ne ta kusa rasatul mu'mina fa innahu yanzuru bi nurin lahi wa hadisin muslim annabi ce kai ka kiyaye hangen mu'mini yana gani da ganin Allah ne ganin Allah ka mashi ya gane wani fatan ciki ya rafa ganin Allah ha to auliya suna da hakkan Allah ce yanzu kafin su dan ne da dan mutum ya sami irin wannan wuyasar ya samu wannan firasar ya samu wannan nurin min nurin lahi a zuciyarsa kai da baka samu ba dole ka ce ƙarya ne saka ba ƙarya bane abubuwa da yawa irin wannan sun faru da irin wannan bisharat da irin wannan ilhamat abu na gaba kila wannan ya ce ma ai ruya ne kaza kaza kaza sai ce maka a shi da ainihin Muhammad al-Bakar ba ruya bane to shi na ce na kursi rikon wa mukashafa ce kila kace to ai mukashafa ne na shi kaza kaza da sauransu wannan ko ruya ne sai maka a ai ruyan ma an yi da yawa zamanin Maulana Muhammad Rasulullahi bari ma ka ji ruyan da sai da ya kasance ma wani bangare na rukunin addinin musulunci shine kiran sallah ba annabi ne yake a kira sallah ba in baka sani ba da yau ka sani ba annabi ne aka mai ilhamar kiran sallah ba a sahabi ne ya yi ruku ya yi mafarki aka kira masa sallah tun daga farko har ƙarshe har sau uku a bacci ya zo ya gama annabi alaihi salatu wassalam daga nan da ya gama annabi alaihi salatu wassalam ce eh lalle lalle wannan abu ya yi za a musa ta a kiran sallah saboda lokacin ana ta tuntuntunin me za a yi amfani da shi wurin nuna alamar lokacin sallah ya yi za a dinga kunna hayaki ne irin na yahudawa da kirista sai da ko na kararrawa suke sawa jars ko su kuma ainihin fegan wuta suke sawa mutanen farisa su kuma su kuma yahudawa me suke ganga ne ko ko me suke kadawa ganga suke kadawa ko su kuma eh kahoyon wa afwan kawuce hura hu lokacin coci yayi ko lokacin ibada su yayi sai aka fito mu kuma zan sallah ne za a sa ai aka dinga kafin wannan ka shara wannan ka shara sahabin sai kwanta baje sai mafarki an kira masa sallah fura A to Z yau ne gobe yau ji yana yin nan ku sai kan sai ga Maulana Rasulullahi Annabi alaihi salatu wasallam ce ka kware kware kuwa kai aka turo mu da abin amma Bilal ya ci ka harshe je ka koya mai Bilal Bilal dinga kiran mana sallah da wannan daga nan Jibril ne ya tabbatar sai ka ka gani a shettar zamanin da bala salatu Allah ta'ala na ayyuko da sakonni ta zukatan bayan Allah auliyawo sai sahabban Maulana Rasulullahi kai kai take ma ainihin baiwar Allah iya kai kai mata yanki kace daga zamanin Annabi an gama irin wannan mutane kai ta kai ta inna li kulli ummatin muhaddathun ko wa in yakun fi ummati fa ummatun minhum annabi ce ko ta al'umma tana da muhaddath muhaddath shine sakataren da ke magana da Allah mubasharatan kai tsaye ta ruhi annabi ce ko na ulama tana da shi ne isharar auliya wanda Allah ta'ala ke magana da su ta zukatan su sai annabi alaihi salatu wasallam ke cewa cikin al'umma ta Umar yana cikin nawa sayyidina Umar bin Khattab to sai annabi ce ko na ulama tana da wannan muhaddisin shi ne take blocking take zamanin tun daga zamanin annabi an gama kace ba za ka da wani mutumin kirki ba an gama sai dai kai ne na banza amma na kirki suna nan ila yawmul qiyamah auliya suna nan ila yawmul qiyamah in kai ba ka da idan gani to akwai masu idan gani akwai masu ido da kwangiyar nan kan su suna gani na fata muna fahimtar wannan ilhamatu salihin duk zamanin sahabbai ba abinda ba da irin wannan ruya in in barjik annabi alaihi salatu wasallam dawa na Aisha ta ga mace hadisin Buhari duk abin da ya gani a ruya to yanda al-sigir ke ceto haka abin zai waye gani gan shi radadan tun kafin annabta tsawon wata shida haka ake dinga masa har bayan annabta ma haka abin ya dinga faruwa to sabana bala salatu suna da irin wannan ru'uyoyi da yawa da ilhamatu na bayan Allah da yawa da mukashafatu da yawa saboda kofa ce budadda ila yawmul qiyamati udono bawan Allah yana hadisin da ya tabbatar da wannan na karshe wanda shi zan istihadi na karshe Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi ainihin gab da zai wafati sai ce zahaban nubuwati illa sabit ta rasulullah illa al mubashirat annabta bayan ne wafati annabta ta tafi sai al mubashirat al bushurura sai ta muka to mal mubashira ya rasulullah hadithin buhari kuma da muslim sanin da a rubuta salaha yara almaru aw yura lahu sanin da kyakkyawan gani ma'ana kyakkyawan mafarki mutum ya gani ko a gane masa na daga cikin abin da ya rage na kofar annabta ila yawmil qiyamah ba za a kulle ba sura kauliya ta nan suke samun sakonni tsakaninsu da hadra annabi muhammadu ko hadra Allah madaukakin sarki kuma ko na ru'ya salihah tana nan kuma duk abin da za a samu da bangaren ilhamatu na bayan Allah ko ya saliha ko abin kamar da haka zaka ga ba zai taba cin karo da sunnar Annabi Muhammadu ko ayin alqurani ba ba kuma zai taba zama wajibi ba balan suna ka ce an ƙara rukunin musulunci a'a yana da cikin ainihin babu targhibati ne yana da cikin fasalin kwaitar da bayan Allah ne akan ayyukan kirki domin samun taqarrubi zuwa ga Allah yana karkashin hadisin ma zara je ta karbe ilai bin wasil alkhair ko illa ahbabtu yana karkashin wannan hadisi فإذا أحببته كنت سوى الذي يسمع به وبرسه الذي يبصر بها وجل الذي يبطش بها ويسألني لأذينه ونسألني لأذينه haka Allah ta wayin atani yamshi atatu harwarata wai idza taqrabu ilayhi shubran taqrabuhu ba'an ko ko jiran idza taqrabu ilayhi jiran taqrabuhu ba'an idza atani yanzu atatu harwalata wannan hadisan fa duka hadisan bukhari ne duk ba wani hadisi wai mai dan lankulanku balantana ka ce sahahu ko da abu al-gani a wannan ina ya fi karfin almashi sallahi sun haka ya kamata mutane hankali ya dawo jikin wannan hadisi ingantacce ne daga maula hadisin ma kurfi ne sun haka ta wannan hadisi da ake taqarrub bi kowa yake iya mujahadarsa iya ijtihadin sa har ke inda ne Allah ka hore mana kuwa da istihadi da istiqama akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma yana tsayuwa akan ainihin mujahada ainihin lallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulan Allah ta ce duk wanda ya tsaya akan Allah ya mujahada ya mujahada Allah ta ce zai bude maka kofofi alhairi ko ta ko'ina sai ka zama da humul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah Allah sai to karamomi iri iri karamomi iri ina fata muna fahimtar wannan an salatul munjiya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alayhi ta malabi har uqdu wa tan fadaji bil qurbu usku da bil hawaye ko wa wa tanal bi raqabu su ga ma har zuwa karshen hadisi wannan hadisin kafin da aka same ta akwai shehu musaddari wani ban Allah ne sun ne makahu suna kan jirgin ruwa tsakiyar teku sai ta kuce tangal tangal za ta kada za ta tabar da mutane sai musaddari ya lizimci salati ga annabi Muhammadu yana cikin salatin kowa ya kawo istigasa saboda jirgin ainihin teku za ta tabar da mutane a jirgin musaddari yana ciki musaddari yana cikin salati ga annabi sai bacci sai a akwai abin da ya kira waqi'a a harkar bayan Allah sai waqi'a ya dauki idaniyarsa sai aka dauke kamar bacci ya fizge shi a shi ana sanar masa Sulemani na wannan salati yana dauka kan sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce karanta wannan salatin in ka karanta mutanen da ke cikin jirgi ka ansa annabi ya karanta masa salatin da bakinsa musaddari yana farkawa sai farka ya firgice sai da jama'a kun shiru kun shiru kowa ya shiru abinda na faɗa ku faɗa ya karanta salatin su faɗa yana suna gaba kan salatin jirgin ka cik ke kuta tsarsa ka ji dalilin samun wannan salatin kenan ka sa abin da ya baka mamaki mu mu har ya mutu wannan salatin ke rufe tafsir da ita har ya mutu har ya mutu karatun tafsirin gumi da wannan salatin yake rufewa me yasa bai rufe da salatin ibrahimiyya ba ita wannan salatin ka je ka jijjig karatu cikin gumi tsarki na baya ko ke san yadda aka samu salatin bane ko lokacin ba karya ta salatin fati bane ko ba karya ta ilhama bane wallahu ala wallahu ala akwai tsoho wanda yake yake masa da addu'a idan ya gama karatu shi ma da wannan salatin yake khatma abu na karfe na kat yan baya baya yan kwana kwanan nan yan zamanin mu akwai wanda ya fi tara aka fi jin shi Allah ya dauki ranshi ko Jafar Mahmud Adam ko tafsirin sa tun daga farko har ya gama bai taɓa yin salati Ibrahimiyya ba ko yayi to ba da dake budewa ba salati ce tashi ta ganci ya kirkira yake buɗe tafsirin sa da ita Allahumma salli wa sallim ala sallam ala sayyidina Muhammad as'adul anbiya'i wa asrafil mursalin sayyidina Muhammad kaza kaza kaza ina jin haka shi ga salati in baka buka je ka buka karatu zaka ji da wannan salatar kadai yake buɗe tafsiri duk da yake kun ba ka ga wannan salatu ba ta ce ke kira da karan kaza kuma yake idan har har Jafar yana da lafi su kirkira salati kun ba wanda ya tume shi ina ga Shehu Muhammad Bakari ina ga Maulana Abdul Abbas Tijani ba mu ce ilhama aka yi masa ba muqaddara haka muqaddara shi kirkira da kansa ashe kai makana za ka kirkira kuma hadisi ne man salla alaihi min tilqa'i nafsi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce duk wanda ya mun salati kirkiran kansa daga kansa to Allah zai yi masa irin wannan salatin guda goma hadisi ne na manzo Allah to ina mamakin da ka kaddara ma sai fati kirkira akai ka kaddara haka to in kirkira akai sai ne annabi ya ce a kirkiran na sahabbai sun kirkiro ba iyaka akwai wata salati a mazhabar shafi'iyya salati imamu shafi'i ne sai kirkiran shi da kai duk salatan duniya a mazhabar shafi'iyya ta ce komai mu salati mazhabar shafiya ba kuma ibrahimiyya ba ya za yi to akwai dai maganganu da yawa alayhi salati ba na so na tsawaita saboda kar lokacin ya ci ya hama fita inda ya kamata mu abin nan amma dai wani shahada din kuma ma kai al'abin da yawa ku yi hakuri kuma kuma har yanzu din dukkan babban malaman tafsirora wanda suke tafsirora daban da namu da ba namu ba da na kowa da kowa ka bi in ka bi ka bi za ka ga cewa a cikin mutane ɗari wanda take iya sauraron tafsirin su sai ka samu mutane casa'in ba da salatin ibrahimiyya su da tafsiri ba ba kuma ne su suke rijuwa ba sai ka bi majalisota daban-daban na malamai waɗanda suke ko a rediyo ko a ne ko a za ka samu kashi casa'in bisa ɗari ba da ibrahimiyya suke buɗewa ba ba da ita suke rijuwa ba ko da salatin sa su ta kansu kirkira kansu da kansu ko kuma ta wani suke kwaikwayo ba kuma ibrahimiyya ba to su kuma wannan ne matsayinsu idan har sun samu lafiyan yin wata salati ba ibrahimiyya ba to mu me ne ku saboda mun kashi a ganin babanka ko na mama ko na mamanka zaka bida an sadda mu to mu ta mu ma ta fa taka kusanci da Allah saboda an je ta harkan dan fodo a Najeriyance a zahiri ba wani da ake kaddasa shi kamar shi dan fodo ko dariƙa da ilala da kowane kala da shi'a da kowa ko to an je ta harkan dan fodo Allah kara mata yarda to sannan kuma a sauran bayan Allah magabata an ji ta harasan ga sunan auliya wanda muka ambata kala daban-daban an ji ta harshen ibn kasir an ji ta harshen ainihin sai ainihin me sunan shi alƙalin iyad an ji ta harshen shi albani din sannan an ji ta harshen ainihin maulana su ahmad tijani an ji ta harshen ainihin sayyidi muhammad al-bakari da maulana sallallahu alaihi wasallam shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu idan ilhama ce ga hannun ilhama na bayan Allah da yawa addu'o'i ne menene ga sunan da yawa ilhamatu wanda Allah ya mu bayan Allah na ilhama na addu'o'i bujjik ga sunan ba iyaka walo mu walo ba mu ga sunan idan kuma ainihin kirkira ce ga hanyoyin kirkira nan da yawa kowa ma na kirkira hannun da kofar kirkira abu da yake ila yi mulkiya mutu na fata mun gane to mu da mun ga maka asalin namu kuma ga dalilin namu ga kuma abin da ya sami ce yi saboda in ka faɗa wani abu wanda ba mu muka ce ba wani kuma ka lizanta ma kanka maganar ka na fata mun fahimta wannan lakta mu dace alfarman maulana rasulullahi na mai sauri mu sai matsaya ko amma wurin shauki jana Allah ya kara masa yarda kamar yadda aka roto daga gare shi sallallahu alaihi wasallam maulana alaihi salatu wasallam shi ya masa umarni lokacin da ya shagaltu da wata salatin ba salatul fatil ma a guli gama har shauki jani sai ya ce ka koma kan salatul fati shauki jani ka koma kan salatul fati har zuwa koma sa zuwa ga Allah wata salati ne ya gani akan da la'ila khairati a cikin kan wani littafi afwan aka ce idan aka karanta ta daya darajar ta ya kai da la'ila khairati ko dai shau jani sai ga darajar da falarta sai kama karantawa sai maulana muhammadu rasulullahi sai bayyana masu zai a koma kan salatul fati ma a guli ka ɗayanta ya yi marran wannan sai kai wannan so dubu ɗari shida ya kamo ɗayan salatul fati matsala ke yi to daga shi wata jana gidan sai sai wancan salatin su kuma kan salatul fati ila ilal mamati bai kare kan salatul fati ba to da mu muna amfani da wannan shine mafi karfin izinan mu ba wai ruwayar so mu shi Muhammad al-Bakari ba ba ruwayar Ibn Kasir ba ba ruwayar al-Qalib yal ba kai ba ma ruwayar Saddar bin Abi Talib ba wannan umman na Annabi Muhammadu zuwa ga sai tijani to shi ne mafi karfin rajaya akan sa su fati da magulika wannan shi ne abin da muka dogara da shi in sai baka gaggata ainihin rudata saliha ba mu mun gaggata in kai baka gaggata wani suna ganin Annabi ya ba su addu'a ba mu mun gaggata je ka da kallata wakka bari mu da gaskata mu wani yawma yaje lil mukazzibin ba lil musaddiqin alqur'ani mu musaddiqin ne ka kuma mukazzibin ne saka babu wani yawma lil musaddiqin alqur'ani ba ko a lil mukazzibin ne mu kullum muna layin musaddiqin ne ba mukazzibin ba Allah ka samu dace to je amma hayala dari ya ainihin ambatan da ya ambata a baya mun ambata amma jawharatul kamali wannan kuma ilhamin annabi muhammadu ne mana ibla'in ta annabi alaihi salatu wasallam ga shauki jani karara shi ma wannan ya tsakatan manzara ne kan jawharatul kamali furan a to z wa shauki jani shauki jani yana ibla'i yana rubutawa da haka aka nakalci jauhara daga harshen annabi Muhammad in baka yadda ba mun yadda in baka karba ba mun karba wanka bar shi aka gaba karka tsara mana jauharin mu yawwa sabran mana sai sannan ya umarce shi da karanta ta sau goma sha biyu a cikin wajifa duka kullu yawmin marratan ko wanda rana sau daya to kajin da aka samu kayayyakin aiki magabaki daya ta bangaren wajifa kenan Allah kara mu shehu yarda nam eh mujasaran da gudu ina so mu gama wannan fasalin tambaya وما الدليل في الدائرة أي الحركة menene dalili akan da'ira ko ko halka kewaye amsa والدليل على ذلك ما رواه مسلم dalili akan haka shine hadisin da Imam Muslim ya rawaito sallallahu alaihi wasallam min ashabihi mazala ya fito daga gida sai ya zo ya samu wata halka halka mana da'ira a cikin masallacin Annabi sahabbai kuma suke mhm فقال لهم sai ta musu ما أجلسكم هنا me ya zo na da ku a wannan da'ira kowa na ga ayin kewaye ana ta abu suna ganin Annabi zikiri suke yi. suna ganin Annabi sai kuwa it kamar suna gulma ko ba su sai kuwa it amana ba annabi ne ya sa su ba su ne kowa suka ga dace wa su zauna su ɗanyi wani abu na nishaɗi na zikirin Allah da kuma tattauna akan annabi alaihi salatu wasalam manzala na fitowa daga gida ya shawo kwana zuwa sai kuwa it sani bai ce ma adala su kun wana ya guje yana قالوا جلسنا نذكر ما ونعرضه على ما علمنا للإسلام ومن الذي علينا sai dai ya karfin hali sai ce ya rasulullahi mun zauna ne muna zikirin Allah garar karɗa nazkurullah wani hamudu ko muna gode masa alaman alaman nabi alaina bil islami da bisa ga baiwar da ya mana na addinin musulunci na fata mun gane wannan akwai ma ruwayo wa man nabi alaina bil islami wa wa ko wa minka bil islami akwai mai wannan ruwaya baiwar da Allah ta'ala ya kyautar da Allah ta'ala ya mana na samuwanka kai kuma ka zo mana da addinin musulunci akwai mai wannan ruwaya shi kuma wanda ke ganin wannan ruwaya akwai ta a cikin littafin hasbunallahu wa ni'mal wakeel littafin na ibn qayyim al-jawziya na zikirin nan na musu na littafin a ba ni kalmar tsayi ba wannan na salati da wannan na zikiri ne fadal zikrillah ta'ala yana nan a cikin wannan littafin a cikin wannan littafin wanda shi ibn qayyim ya roto wancan siga na'am
نعم
faqala
فقال faqala sai annabi ya ce musu
الله لا تجلسون إلا لهذا Allah ku rantse mun da Allah la tajlisuna illa li hadha wannan abun ne kadai zo da ku mhm قالوا suka ce ألا لا نجلس إلا لهذا ya rasulullahi mun rantse maka da Allah abin da ya zo da mu na'am na'am فقال sai manzo Allah ya ce musu إن لم أستعلقكم tuhmatan yace kar ku ga na ce ku rantse ku ka rantse ba in- أتاني جبريل yace ba ina ba ina tuhuman ku bane bar ku ji abin da ke faruwa fa inna huwa ta yi jibril jibril ne yazo min yanzu da ina gida sai ya fito da ni eh إنما fa qala sai ce inna allaha yubaidu wa malaika ya rasulullah ka samu da ke faruwa yace ban sani ba jibrilu misali sai ce to je kan masallacin ka zaka ga ana wani abu Allah ya ce in gaya maka yana alfahari da abin da ake yin nan yanzu a masallacin ka wazala sai ya fito tare su sun yi da'ira wannan suna zikiri wannan suna majalisi nan suna zikirin Allah nan suna majalisi akan manzon Allah mulud ya fito bai fitowa ya fito wawaye kawai eh ba ba na nufin cewa mu ba masu cewa ya ba hujjan wa a zauna a tattauna akan annabi ka san hadisin muslim kana hauka sun zauna suna zikirin Allah suna gode ma Allah bisa ga ni'imar da ya musu na samuwar annabi da samuwar musulunci a zauna a gode ma ni'imar Allah bisa samuwar annabi ba shi ne mauludi ba to sanan duka mu da muka zauna muna zikirin Allah da wajiba da kaza kaza da sauransu dan ne muke yi ba godiyan Allah ne bisa samuwar musulunci da samuwar annabi ba a'a na mu da amalu binniyat wannan sai wannan sa wannan hadisin muslim ne yana nan a cikin sahih muslim kaje ka duba sanya mamaki yadda wasu suke nan wannan da kawai makar maka da muna neman muna neman hujjar yin zikiri a jama'a kuma a masallaci kuma a halka suraka ga sahabbai sun zauna a jama'a ga sahabbai sun zauna a masallacin annabi ga sahabbai sun yi halka sun yi dagira kuma suna zikirin Allah hadisi karara rawahu muslim da kai dan dagaji kake tuhumar mu wai mu gaya maka dalilin da yasa muke zikirin Allah a masallaci to mun yi din ga dalilin mu in ya ishe ka dalili ishe ka in bai ishe ka ba mu ya ishe mu ka karyata abin da ga dama za mu haɗu gaban annabin da kanshi na قوله عليه الصلاة والسلام fadin annabi alaihi salatu wassalamu to da annabi ya ga masa habai su kwantar da hankalinku jibril ya ce in zo in ga muku Allah na cika baki wa mala'iku da ku ma mala'iku ne suka ce a tada alfi ha mai wasu dukiya wasu ikul dima'a wa nanu nusabbi bi amlika wa nusabbi laka ba yace musu menene inni alamu ma la ta'lam to shine duk lokacin da muka suna mana wani aikin kirki to Allah ta'ala ya ce ce to ku zo ku ina mala'ikun na ya ku zo ku zo ku gansu ga mutanen mutumin na watan ku zo ku ga abin da suke yi kun ga wani can sai ta karkarwa yake kun ga wani sai fiki yake kun ga wani sai wani zullo yake cikin sauki kun haka Allah Allah ne da kansa yake cika baki yake alfahari ku kalli mutanen nawa ku kalli mutanen mutumin nawa wanda kuke zaki wannan zaki kaza kaza to ga su suna biki na akwai malakan da yake tanka mun yana magana to alquran kullum muka zauna da ire zikiri na rantsa da tsarkin mulkin ubangiji abin da ke faruwa kenan Allah ya kara malaku ta cika musu baki da mu da ta alfahari da mu da aikin da muke aikatawa kullun sai ka ga wannan waje an yi wannan da kai kuma ka tsaka na wasa Allah ka mu dace ina rana ta wa hadisin muslim muslim ne rusa hadisi rawahu muslim karkato haiti ne daga daga kai ka ce lokacin asroci idan mutane da idan da sai zo karanta wani hadisi suka shafa ido ne su ki karanta ko su fassara wanda ya kamata ko ya suke fassara wallahu alam to ma sun fassara a kan sun fassara a kan ana nufin nazgurullah suna karatun qur'ani ne ko suna ziki ko suna menene majalisi ko suna ilimi duk mun ji ka isa ka ce zikiri ba zikiri ba ne jarasna nazgurullah ba na qarawul ilma ba ba na darasul qur'ana ba nazgurullah haka suka ce min babu aula ka ce zikiri akan kai ba shi wani tawili daban saboda haka wata mutane mun kwantar da kalmi yan uwa eh wannan shine magana na gaskiya Allah ka samu dace gini akan wannan magana shine fadan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce za mu radu mu radu bi riyadu bil tafarsu qalu ma rasul ya rasulullah ay ay sahabbai annabi alaihi salatu wasallam ce ku sahabbai ne idan kuka wuce don sayan aljanna ku tsaya ku ciyo sabon ta tara sun layi dama a duniya kuta dosin aljanna bayan abin da ka faɗa ma bai na bai su min bai rero wasu min ranar jannati annabi ya ce daga gida na ɗaki na ma na kabarinsa kenan da ainihin nan wurin tsakanin sharodar aljanna ne ma'ana fuloti ne aljanna aka yanko malamai suka ce in ka shiga wannan wajen abin inda ake rarawa raɗin nan a cikin masalata annabi idan ka shiga wannan wajen karanta da Allah ka ce ka rantsa da Allah ka shiga aljanna duk malamai duniya suka ce kai gaskiya ba wanda ya ce ka haka annabi ba to sai ga annabi yana ga masahabbai cewa idan kuka shiga dausayin aljanna ku tsaya ku kiwo in kuka wuce sabar ta tsara su a ko ta dausayin aljanna bayan wanda ka gaya mana nan salatin ka sannan sai kwarai ko akwai suka tsara su ne ne sai ce khalqu zikr sannan sai dinda ku ga an yi zobe an yi da'ira ana zikiri to nan wurin dausayin aljanna ne inda annabi Muhammad wani sahabi ya ce wa marratu ya rasulullahi ne ciwon annabi ce ku shiga ayi zikirin da ku shine kiwon abincin aljanna ke na zikirin Allah fa gadaw wara ku fi zikrillah ce ku ku yi sammako duku duku sannan ku yammaita a cikin zikirin Allah wannan hadisi ne na Maulana Rasulullahi sadaka kaga ake umarnin annabi ne a ga ka shiga da'ira ke zikiri to kai ka taba shiga da'ira ko nawa a ba ba mu yadda ita wa da Allah afwan mu alhamdulillah mu yan da'ira ne goma ka wani kai wanda kake sukar dariƙa ko kake sukar wazifa ko zikin juma ka taɓa shiga da'irar da ba ta ba ba so nawa ga da annabi ya ce a shiga kuma a tsaya a kiwo kuma a tsaya a zikiri dan ba ka gane in da'irar zikiri ne shine yake maka khalaqu dhikr menene da zikirin la khalaqu dhikri da'irorin zikiri in ka fasara zikiri da duk abin da gara mana ya rage naka ka ce tukurin qur'ani yayi ka ce musaffa yayi ka ce ilimi ya yi ka ce majalisi ya yi oho kuma baka ita kace ba zai yi ba jitsiyan ka alƙur'an eh a kamar ce sallar eh sai muke sallah ba da'ira yake ba kuma da abin da muka ambata ma yawanci ba da'ira yake ba in ma muka tsara ma duk kai har ma sallan gara ma ka ce kila ka ce ai sallan duniya da'ira ne sai mu ce ka faɗo ka faɗo da ƙarfin tsiya eh ka dai dawo da'irar dole da yake adama mun cin shaga ma duniya cewa duk sallan duniya da'ira irin yadda ake waje ba ka ake sallan duniya ko ba ka bane sai duk ka'aba muka kewaye in baka yadda baka je kalli TV yau ka hasko kaba ka yanda kowa ke sallah gidan kowa kallon kowa ke kowa ya waye ba ka wuce a dagira ba kuma shi ne zaurin aljanna eh ala sururin mutaqabili haka alqur'ani ya faɗa ɗayan aljanna suna kan gadaje su kowa na kallon kowa wani zama na kowa na kallon kowa dagira wannan da yadda kuke rera ta bin lalle zai gawa za in ka tsallake da alƙur'an sai ta kai gaban gida ita ce sallah sallah da'ira ce zaman aljanna da'ira ce yadda kake da'irar nan kana zaga alƙur'an duk abin da kake duk inda kake in ka fita alif da'ira da kuma an samu matsala kuma ko malaman karatu malaman fiqh sukan ce idan ka zanta ahlul da'ira ana nufin musulmai tsantsa yadda ka ga alƙur'an kuwa idan ka ji malaman fiqh sun ce ahlul da'ira ana nufin musulmai su kuma su bayan ka sun ci ahlar da'ira a togo su rikakkun mazajen garna kakun walwai suna da wani conference hall ɗinsu wanda suke mitin na shekarun jiya wancan da na yau da na gobe da na jibi ake haɗuwa su ake da ahlar da'ira ake zartar da ainihin abubuwa na hadara aljaran arfa ko da rudin su kadari ko nisfu sha'aban maganganu kala kala saboda haka kada ya magana ni na kota mu kai mu saboda ina so mu gama da wannan fasali ni yi mu gama ko to wannan shine dai in karasa rawu wane ne ma rawu tirmidhi ko tirmidhi zai rawu na kalaku dhikrillah na'am tambaya menene dalilin tun da kalle ka san an fara ni kalle eh a sai an mutan kalle to alƙur'ani yau ka wanke kullun ka kalle jawab amsa dalili akan shin fada da'ira shi mu ba kalle ne kike su ba ko da kike cewa kalle da izgili da iskan to mu ba kalle ne kike cewa ba mu firashi zikir sunansa shin fada zikir kuma haka annabi ya kira a hadisi ka saurara ka saboda abu ya ala ya rawaita hadisi ibn hibban ya rawaita imam al-haytham ya rawaita imam al-suyuti ya rawaita imam muntakal hindi ya rawaita imam al-suyuti ya rawaita daga abu sa'id al-hudra Allah ya kara masa yarda shugaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya da kulluhum Allah bi darajatil ula annabi muhammadu yake cewa yake wallahi za a yi wasu mutane wanda za su dinga zikirin Allah akan shimfiɗaɗɗun shimfiɗa mu mahada na shimfiɗawan zikiri na musamman Allah ta'ala ya alƙawarin zai shiga da su darajoja maɗaukaka don alƙiyama a cikin gidan aljanna ka gaya mun suwa ne na suke da shimfiɗa zikiri ta musamman don zikiri sai ba sai za zikiri a ɗauko ta ba in gama zikiri a ne ne sai kuma za a yi don kuma ha'a kana hauka ko sai ga wasu maka kyalle irin kai kai ka san kyalle ne shanabu da sunan takrima ala furushin muwahada akan shimfiɗa ɗin shimfiɗa na musamman don jin haka annabi ya kira sai annabi ya ce maka to barka da sakamakon su Allah ta'ala zai sanar da su cikin darajoja madaukaka darajatul ula idan Allah ya rayar maka darajatul ula ana nufin gidan wuta oh kai ka san da darajatul ula yi filina filijanna a cikin gidan aljanna ma darajojin mu madaukaka ne kololuwa in ji annabi muhammadu saka ya kamata mu gace ce mu yan uwa rawahu wane ne wa qala al-haythami isnaduhu hasan imam al-haythami yace isnaduhu na hadisi hasan ne mana ya hadisi ne mai kyau dan uwa wannan shine kadan daga cikin dalilai da hujjojin da yasa muka wannan littafi dan duk abin da kake ji da wanda ake maka ya maɗi ne da wanda kake ganin kaman ba komai bane kaji akwai dalili daga Qur'ani da hadisi na Maulana Rasulullah abin da ya faru na karshen ne ya shi ishara shine wafatin shi ma da mu kira jiya an kai shi asibiti da kanshi ya taka ya shiga asibiti da kanshi ya hau gado da kanshi ya mulki ta bayani da kanshi ga abin da ke damun shi aka masa ƙarin aka sa masa abin ruwa san aka ce su cigiyar ruwan da kanshi daga nan ya fara rangado yake yana zikiri da kire na ansa a cikin asibiti yana zikiri ana ansa yana zikiri ana ansa yana zikiri san akwai wani dan kungiya a jeje yayi magashi ya rai mutu kwakwai rai rai kwakwai mutu kwakwai ai asibitin an jona mai ruwa yana da zikiri tun yana yana tsaki tun yana kawai kai da ya fara waiwayo kai ya ga wasu wane ne a'a har da je wajen zikiri san dai dai in takaita muka danci sai fara ansa zikiri yana kwance
wallahi sai sai ya tashi ko ya warke tashi duk burya wani akan katifa
na rantsa da Allah asibitin ana zikiri yana ansawa shi wannan dan kungiyar man da tun yana zikirin Allah da ƙarfi tun yana zikirin Allah da ƙarfi har murya ta fara ƙasa ƙasa wannan kalma ita ce kalmomin shi ta ƙarshe zuwa ga Allah madaukakin sarki. Allah ta'ala ya tsare shi dan Allah wannan bai sa shaida ba shi wannan dan izalan ya ishe ƙarin izala dan ya ishe ƙarin izala
dala da ga karama ba karama
idan idan ana so a rantse cewa an ana ganin waliyai shi ya ga wali karar ko da gani ba Allah. annabi ne ya ce man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala aljannata wanda kalmar sa ta kace la ilaha illallah ne kan aljanna ne ya shiga ba zai shiga ba ya shiga aljanna aran kalmar ɗaya ake nema in zaka mutu a ara maka ɗaya rak ka samu ta fashe ka wurin ubangiji sai ga su kai an baka ba kwatan kwatan da kwatin shi wani haraji ya yi to la haraji ne sai da ya ba da zikiri a gadan asibiti kamar Allah ta'ala dauki ransa aiki shi ma irin haka yi sai da ya ba da zikiri ana ansawa yana barwa ana ansawa ko kai sai da kaji Allah ta'ala dauki kwanan da Allah an- ana gaya maka to amma a yankin wasu kamar yana kamar mandora wasu kamar yana kamar mutane yankin mun je mun ga instanti kala kala eh mun ga kada mun ga bakin ciki mun ga bakin rai amma kuma duk da haka mutum dole sai ya tsaya eh dole daukan wakar ha rashi na fuya amma dole sai ya tsaya dole yanda gawar ta nuna karamar ta dole sai ya bi wannan karamar da ya tsaya Saboda abubuwan mu bayan Allah ba wasa bane wallahi wallahi ba wasa bane ka ga mu gidadawan mun dauka ka ga mu wawayen ka ga mu mahaukatan ka ga mu tsamaye ka ga mu musulmi muke ba duk mu dauka za ka gane kuran kara na mutuwa da a tantance mutuwa ya kai wai followed by zaman kabari followed by tashi alkiyama ka ganda muke mutuwa karkashin ainihin kasa muna kakkaba kai muna to alhamdulillah allazi ainihin zaba annal hadara muna tinkari inda kai ba kai saka tinkara ba سواء يزيلهم الله في ذل يوم لا ذل إلا أكو ورجل ذكر الله غاليا ففاضت عيناه saboda abu abubuwan ba wasa ba ne in za ka rike sarbar ka taɓo karfi in za ka rike sarbar ka dangam karfi da kuwa saboda ka maganan wasa da karfi ba ta taso ba duk abin da za ka yi kai harkokin kasuwar ka ne harkokin bokon gari harkokin sana'a ka harkokin aikin gwamnatin ka ko ne kai amma karfi to shine ahammul ula shine abu mafi muhimmanci da farko garke shi lazumin ka wazifar ka zikirin juma'an ka ka daidai inda take kai mutane ba a bukatar ni na shafa dan wannan kan ce ni hujjar dalika a wuri na shine yadda dan dalika ke mutuwa ba na bukatar hujjar aya ko hadisi yadda dan dalika kawai ke mutuwa ni an shine hujjar cewa hanyar da yayi yau ta kulle ko bata kulle ba kawai cikin nan ban bukatar karka kawo wani kalin lauka a da wannan yadda ainihin ya mutu kawai ko yadda take mutuwa to ya ishe ni hujja cewa hanyar da yiwo mun ta hanyar da ta kawo shi nan to na rage da Allah fara hanya ce dan kuma kamfan kuma ita ce abin ji ba masu ihu ba ko ba su ba za ta kashe ni za ta kashe ni za ta kashe ni za ta kashe ni za ta ci Allah Allah ya kyauta akwai wanda za su mutu haka ce akwai wanda za su mutu da su yi cizo sai sun yi kashi sai sun ci kashin su sai sun ciwo sun yi wawura duk wanda ya suka gasa ramin ciwo shi ma ya mutu in ba a sa ba sai ya riga su mutuwa an yi haka a jihar baran faɗi kowa ba kowa ya san me nake ni so shugabannin yan abun ne suke irin wannan mutuwa mu kuma yan kuya kuyan abun mu kuma mu ne muke irin wannan mutuwa to ina kuma ga kuma shugabannin yan abun haka bayan Allah ba harkar wasa ba sai mu dage mu dage Allah ka tsere mu akai kullum muna addu'a Allahumma salli ala hadi ala hadi tariqat al-ahmadiyyah muhammadiyya ibrahimiyya hanifiyya sunniya at-tijani kullum muna wannan addu'a idan muka hasa mujiba Allah muna roƙo ka tabbatar da mu akai kulfur mu maulana muhammad rasulullahi kulfur maulana abul abbas tijani rabbil alamin kuma shawla islam shi ibrahim rabbil alamin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة وعلى آله تسمع